قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام هل ينزو كاف متفي هو تودوغو نقرونا وأن مجلس منا talatin da hudu kenan za mu tashi a ciki sannan muna bayani ne akan kasuwa ta kasance wani ya zo ya rage kaya wani kuma ya ya rage farashi wani kuma ya ɗaga farashi to a shari'ar musulunci wanda ya ɗagan nan za a hana shi a ce ya dawo ƙasa ko ku wanda shi kuma ya rage za a ce mishi ya ƙara to malam ibn ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana kawo mana sabanin da malamai suka yi a game da wannan mas'ala cewa idan a kasuwa ya kasance farashi ya taba wani ya daga nashi ya fi na sauran jama'a ko kuma wani ya kasa da nashi ya zama kasa da na jama'a to muhtasibi wato mai hisba a kasuwa me aka sa shi ya yi zai sa wancan ne ya sako kasa ko ko zai sa wancan shi kuma ya sama mun ji sabanin da ake to shi ne sai ya kafa da malamin kimiyya yana girma mazhabin malikiya to shi ne sai ya ce qala abul walid al imam abul walid al baji sulaiman ibn khalaf rahmatullahi alai mai littafin al muntaka yana da daga cikin shuruh na al muwatta masu kyau abul walid al baji sannan yana da littafin usul al fiqh al fusul fi ilm al usul shi ma littafi ne wanda yake mai kyau a fannin usulul fiqh da sauran littafai da yake da su kamar littafin sa an-nasihatul waladiyya wanda ya mai ayansa guda biyu wasiya ga yadda za su rayu su rayuwa mai kyau to shi ne abul walid al-baji wala khilafa anna zalika hukmu ahli suq yace babu sabani akan cewa wannan shine hukuncin kasuwa cewa da wanda ya kasa da wanda ya sama duka an ba muhtasibi dama wanda ya sama a sashi ya dawo daidai da na mutane wanda kuma ya kasa shi ma a sashi ya dago ya dawo domin ai ya buga mana misali wancan na sai da kaya da da dirhami takwas wancan na sayarwa da dirhami biyar kaga wancan nashi ya farashi ya sama ko shi kuma wannan farashi ya kasa to me ya kamata a yi to shine sai ce dukkaninsu a kasuwa za a hana su domin ka su bata kasuwa su dawo setin yadda mutane suke saidawa wa amma jalibu fa fi kitabi muhammadin la yumna aljalibu an yabi a fi suki dunan nasi amma aljalib waye aljalib aljalib shine dan ciyani mai kawo kaya daga ƙauye shine ake cin shi jalib akwai hadisi amma mai rauni ko yana cewa aljalibu marzuqun wal muhtakiru mal'un aljalib wanda yazo da kayansa daga waje domin ya ci riba domin ya saida ya ci riba koma garin su to shine aljalib ba mazaunin kasuwa bane bai da shago dan a ci kasuwa a waje ko to shi shine sai ya ce wa amma aljalibu amma aljalib wanda yazo da kayansa daga daga ƙauye domin ya saida a kasuwa ko kuma daga wani gari fafi kitabi muhammadin ya zo a cikin littafin da ake cin shi kitabu muhammad la yumna'ul jalibu an yabi'a fi suqi dunan nas ba a hana mutumin da ya zo daga ƙauye a wannan in ji wannan malamin shi ba a hana mutumin da ya zo da kayansa daga wani wuri an yabi'a fi suqi dunan nas da ya sai da kayansa ƙasa da yadda 'yan kasuwa ke saidawa ina jin cikin mu kowa zai gane hikimar ai shi wannan malamin domin shi ya san nawa ya je ya siyo kuma in ma tsada za a yi shi ya kamata ya tsada domin shi ya yi wahala amma kuma ga shi ya zo kasuwa da hankalin shi akili ne shi ba mahaukaci ba ba safihi ba ne shi sai aka kawai ya zo ya baza kayan shi yana saidawa a can shagon an ka tafi za ka je ka siyo naira goma shi kuma sai ce naira takwas takwas to shi ne sai suka ce ba za a hana shi ba ba za a hana shi ba a bashi ya saida domin shi ya sani shi da manzala sama ya bashi lasisi ya ce kada ma a yadda wani ya sayar mishi da kaya a bashi ya saida kayansa wa Allah ya bi a habibul libadin ibnu abbas ya fassara ya ce la yakunu lahu simsaran wa simsarul baddal ko ku addillal kai ya zama masa kai ya zama masa dan abin nan me kuke ce mishi dillali mutum kazo ya zo da kazo ai ko da yanzu ba a dade da gama sallah ba ko ni wanda suka je kasuwa kawai sun san yadda ake rigingimu da raguna in ka tafi kara to za ka tarar da kara mutum kala biyu sai a ce waɗannan in ma wasu sun ganka mutane suna son su maka kirki sai su kira ka in sun ga kai ba ko ne sai ka je can wajen suna su ne su ne kaga su ne aljalibu na su suka zo da kayansu waɗannan ko dillalai ne sun ansa wajen mutane ne za su da su ci riba ko haka ake din ka je kara babbar kara a kasuwannin ƙauye haka za ka ga ake wa qala ibn habib ibn habib ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya yace ma adal qamha wa sha'ira illa bi si'irin nasi wa illa rufi'u yace ma adal qamha banda alkama والشعير sannan banda sha'iri shi ma nau'i ne na alkama illa bi sirin nas anan ba a yadda a daga kudin su ba ko ai kasa da su dole sai dai a ce da su daidai da kudin mutane kaga shi ya taqayyidin abin da yazo a cikin a cikin littafin da ake ce masa kitabun Muhammad din ko wa illa rufi in ba haka ba to za a kore su da kasuwa idan ba kawai inji ibnu habib a mazhabin malikiyya idan idan idan dan kauye ya zo da alkama ko sha'iri ya zo da shi kasuwa to ba a yadda ya saida sama da yadda ake saidawa a kasuwa ba ba a yadda ya saida ƙasa da yadda ake saidawa a kasuwa ba dole ya zama ya siyar daidai da mutane me yasa saboda shine jullu aishin nas alkama ita ce abin da mafi yawancin mutane suke ci har yanzu in ka tafi ƙasashen laraba in ban da shinkafa to ba abin da yake fulawa daraja a wajensu kai akwai wajen da zaka ga ba zaka ga shinkafa ba amma zaka ga aish zaka ga aish aish waina abin nan kai a wannan faskekiyar abin nan ne kuke ce mata ta kanan nan gurasa dai in ka tafi ita zaka ba garin da babu a kasashen larabawa na faɗa muku mutanen masar suna da wani karin magana na gari masalun ami ko hikmatun amiya suna cewa kaifal aish bila aish yaya za a iya rayuwa babu gurasa to gidan kowa akwai to kaga ita ce hikima da ta sa shi ibn habib ya keɓe cewa banda alkama ko da ba ƙauye ya zo da alkama to dole ya siyar daidai da mutane suke sai da kai ya ɓata kasuwa قال وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق قال sannan wani malami ya ce wa amma jalibul qamhi amma mutumin da ya zo da alkama wa sha'ir da sha'iri fa yabi'u kaifa sha'a to anan shi kuma zai sayar da ga dama illa anna lahum fi anfusihim hukma ahli suqi sai dai su ma anan din akan kawunan su to suna da hukuncin yan kasuwa in akhassa ba'dhum turiku idan wasu daga cikin su suka rage to a kyale su wa in kasura al-murakhisu qila liman baqiya imma an tabi'u ka bai'ihim wa imma an tarfa'u sannan sai idan idan kuma masu sauki suka yawa a kasuwa to sai a ce masauran da su ba su rage kuɗi ba imma an tabi'u ka bai'ihim ko dai ku sire da suke saidawa wa imma an tarfa'u ko turfa'u ko kuma a kore ku a kasuwa so da kage dai mas'ala ce da aka yi sabani a kanta mai tsananin sabani قال ابن حبيب ابن حبيب يتي وهذا في المكيل والموزون yace wannan hukuncin ya shafi duk wani abin da za a dora shi akan sikeli shine almawzun almakil kuma abin da za a auna shi da mudu ma'akulan aw ghayra ma'akuli ko ci ake ko ba ci ake ba kalanzir ci ake ha gas cooking gas kaga duk ba fetur duna ma la yukalu wa ma la yuzanu amma banda ababan da su sai an auna su ba sai an auna su ba ba sai an dora su a ma'auni ba li'anna ghayrahu la yumkinu tas'iruhu domin wanin su ba zai yi wa a sa musu kuɗi a ce ga iyaka kuɗin su ba li'adami tamafili fihi domin babu kamanceceniya a ciki so daga suna ganin ya ƙara bayani yake cewa duk abubuwa za a iya musu tas'iri a sa ma 'yan kasuwa ka'ida cewa kar su ƙara kuɗi kuma kar su rage in dai ababen nan za a iya auna su amma ababen da ba za a auna su ba to ba za a sa musu ka'ida ba a ce a sai da su naira kaza a kasuwa abu kowa ya sai da yadda yake so qala abul walid al imam abul walid al baji yace yuridu idza kana al makil wal mawzun mutasawiyan fa idza ikhtalafa fa idza ikhtalafa lam yu'mar ba'i'u al jayyid an yabi'ahu bi si'ri al duni sai yake cewa yuridu yana nufin idza kana al makil wal mawzun mutasawiyan idan abin nan da ake aunawa ko ake dora shi akan sikeli ya zama daidai duka na 'yan kasuwa misali sai a ce nan layin masu sai da masara duk masarar nan iri ɗaya ce shinkafa duka iri ɗaya ce fa idza ikhtalafa amma idan shinkafar da wancan yake siyarwa 'yar gwamnati ce wancan kuma yana sai da 'yar gida suka saba kenan lam yu'mar ba'i'ul jayyidi an yabi'ahu bi sirri duniya babu adalci a umarci wanda nashi ne kyau ne ya fi kyau a ce siyar daidai da yadda wanda mara kyau yake saida kaninka da Allah yanzu shinkafa ɗin gwamnati kudin su ɗaya da yan gida kaga ba da kudin su ɗaya da yan gida ba to in za a yi tasiri to ba za a ce kowa ya je da shinkafa kuɗi ɗaya ba to wanne za a zaɓa kai ma anan aka baka aka maka tambaya wanne shinkafa ɗin gwamnati buhu kaitiya a ce da nawa aka ce dubu ɗaya da ɗari biyar na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai mana sauki ita kuma yar gida dubu ɗaya da nawa da ɗari ɗaya ko da ɗari biyu ikhtalafa ulama to to wace za a zaɓa a ai shine ne yake nuna maka cewa irin wannan ba zai yiwu a ce a sai da su bai kuɗi bai ɗaya ba sai dai kawai abin da za a ce za a ce to in yar gwamnati ce kowa ya sai da ita kaza idan kuma yar gida ce kowa ya sai da ita kaza kaji duk nan fa yana mana mas'alin ba tattaunawa ne akan tasiri wato haddade makaya farashin da za a saida idan yan kasuwa suka yi wasa da kasuwa yan kasuwa su suke wasa da kasuwa kamar halin da muke ciki a Najeriya da gangan babu dalili babu wani sababi hakanan kawai mutane in sun waye gari kawai sai sun tayar da abu shi ce kuma ba wanda zai musu magana to a shari'ar musulunci ba wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba qultu malam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi yace nace wal mas'alatu thaniyatu allati tanaza'a fiha al ulama fi at-tasiri matsalar da malamai suka tattauna a kanta suka yi saɓani a game da sa farashi ai matsalolin ya ce mana biyu ne matsala ta farko ya ce idan kana lillahi si'irin ghali idan ya kasance mutane suna da farashi mai tsada fa arada ba'dhum an yabi abi aghla min zalika sai wani kuma ya ƙara kuɗi fa innahu yumna'u fi suqi fi madhhabi malikin to za a hana shi a mazhabin malikiya za a hana shi a kasuwa amma wa hal yumna'u nuqsanu ala qawlayn lahu in kun tununa mai da mu bayan ita ce mas'ala ta farko mutane suna zaune a kasuwa kaya dama tuntuni sun kamar Najeriya da muke ciki a yau kaya dama tuntuni sun tashi to kuma sai a samu wani shi kuma sai ya zo ya kara al-imamu malik ya ce a hana shi gwamnati ta hana shi wanda aka hana shi aka naɗa shi ya zama sarkin kasuwa ya hana shi manajan kasuwa ya hana shi amma da zai rage shi kuma fa to shine akwai maganganu biyu to maganganu biyun ne nan ake kama na malikiya shi al-imam shafi'i da al-imam ahmad almajiransa ciki kaman abu hafsin al-ukburi da al-qadi abu ya'la da al-sharif abu ja'far da abu al-khattab da ibnu aqil da waninsu su sai suka hana ka ce ba za a bar mutum ya rage ba amma a mazhabin malikiya su sai suka kasu gida biyu to shi ne aka kama da wannan tafsilin da alimamu abul walid al-baji ya kawo da maganar ibnu habibi ko to sai alimamu taymiya sai ce wal mas'alatu thaniyatu allati tanaza'a fiha al-ulama fi at-tas'i' amma mas'ala ta biyu da malamai suka tattauna akai kuma suka yi sabani a game da sa farashin kaya Allah yuhadda li ahli as-suqi haddun shi ne a ce an sa ma 'yan kasuwa wata iyaka la ya tajawazu nahu kasu wuce shi ma'a qiyamin nasi bil wajib alhali kuma kowa ya tsaya baya wani son zuciya shine ki alqiyamu bil wajib kowa ya tsayu zai je siyo kaya kuma suna bin dokoki da komai ba su magudi babu ihtikari wato ba su koya kaya فهذا منع منه جمهور العلماء حتى مالك da yawan malamai sun ce bai halarta ba yan kasuwa suna sai da kayansu kuma suna kan ka'ida ba wata fitinar da suka tayar to da yawan malamai sun tafi akan bai halarta a sa musu farashi ba bai halarta a yi price control ba saboda ai kasuwa na tafiya daidai shine hatta malikun nafsuhu fil mashhuri anhu har malik rahmatullahi alaihi da kansa a cikin abin da ya fi shahara aka waito da gare shi ya ce ba za a hana su ba amma wani kilal man'u aidan an ibn umar wa salim wal qasim ibn muhammad amma daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai to an ruwaito daga ibn umar da ɗansa salim ibn abdullahi ibn umar da kuma alqasim ibn muhammad ibn abi bakr shi kuma jikin dukkaninsu suna cin alfuqaha usaba bil madina ina cin malaman fiqhun nan guda bakwai na madina su sai suka ce a ko cewa za a za a iya za a iya wa zakara abu al-walid an sa'id ibn al-musayyib wa rabi'ata ibn abi abd al-rahman wa an yahya ibn sa'id annahum akhasu fihi arwayto al-imam abu al-walid al-baji a cin al-muntaqa ya kawo ya ambato daga sa'id bin musayyib shi ma yana cin alfuqaha us-sab'a da kuma rabi'atul ra'ayi shine rabi'atu ibn abd rabi abdurrahman malamin al-imam malik da kuma yahya ibn sa'id annahum akhasu fihi cewa sun sauƙaƙa babu laifi za a yi amma walam yadhkur alfazahu amma al-imam abdul walid al-baji da ya tashi sai bai ambaci lafazin su ba amma su suna ganin babu laifi cewa za a iya za a iya sama mutane cewa za a iya sa farashi a ce shi kenan kan wanda ya wuce farashi kaza alhali kuma kowa na tafiyar da kasuwanci daidai wa daida ba su matsa ma al'umma ba ba su ɓoye kaya ba kun gama ganganu nawa jumhurin malamai ba za a hana su ba ba za a ba za a musu ba haramun ne a yi tasiri a nan shine fassara hadisin manzo sama la usairu fa inna allaha huwa al-musairu ni ba zan sa ba zan sa farashi ba Allah shine ke sa farashi biye da rizqu arziki a hannun shi yake to shine fassara wannan hadisin in ɗan kasuwa suna tafiyar da kasuwanci lami lafiya to jumhurin malamai sun tafi akan cewa haramun ne gwamnati ta shigo ta sa price control ta ce ta sa ko abu kaza a sai da shi kaza kamar yadda mafi yawancin kasashen da suke gurguzu suke yi in ka tafi kasashen da suke guguzu za ka ga haka suke wato 'yan socialism ko communism in ka tafi haka za ka ga suke su komai za a samu shi farashi magana ta biyu ita ce waɗanda suke ganin cewa ba laifi za a iya sauƙaƙawa za a iya yi gwamnati tana da ikon da za ta shigo ta ce ta sa farashi ko da 'yan kasuwa sun bi 'yan kasuwa suna tafiyar da kasuwanci daidai wa daida suka ce haka to amma kuma sai al-imam ibn taymiya sai ce abul walid al-baji da ya kawo waɗanda suke ganin halaccin haka walam yadhkur alfazahum amma bai ambaci lafazin su ba mun gane to mun ga malaman can fa suna da girma su ibnu umar su salim su al-qasim da jumhurin malamai haka al-imam malik sun tafi akan cewa bai halasta ba ko to amma da sa'id bin musayyib da rabi'atul ra'ayi da su yahya ibn sa'id su sun tafi akan cewa babu laifi gwamnati za ta iya yi to mas'ala ce ita ma wadda aka yi sabani akan ta wallahu ta'ala ala wa alam ina jin ai an fahimta ko Allah shi taimake mu